من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala ya haɗa mu domin ci gaba da darasin waɗannan littafai namu farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wa sallam muna cikin sirar sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam sayyiduna abu salama radiyallahu ta'ala anhu wanda sirarsa ta yi nisa ko kuma bayanan sirarsa ya yi nisa a cikin wannan darasi namu za mu tashi jihaduhu radiyallahu ta'ala anhu ko jihaduhu radiyallahu ta'ala anhu irin jihadi bayan an nuna mana yadda ya sha wahala a musuluntarta musuluntarta ta jawo aka raba shi da matarsa aka raba shi da ɗansa da ƙarshe kuma Allah ta'ala ya sa aka dawo masa da su to yanzu kuma za a yi mana bayani akan jihadinsa nan jihadul badan jihadi na jiki shahida abu salamata radiyallahu ta'ala anhu uhudan sayyiduna abu salamata radiyallahu ta'ala anhu yana cikin waɗanda suka halarci yakin uhud yakin uhud da aka yi a shekara ta uku bayan hijira yakin da kafarai suka zo domin su ɗau fansa a game da irin yadda musulmai suka samu nasara akan su a badar saboda haka suka yi tanadi shekara ta zagayo suka aiko ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tsaya a wajen gari a bakin dutsen Uhudu suka ce manzon Allah sallallahu alaihi da shi da sahabbansa in sun isa su fito manzon Allah sallallahu an sha ambata mana mun karanta yi shawara da sahabbansa me ya kamata a yi a fita a je a koya musu darasi ko a basu su shigo in sun isa su shigo garin Madina sahabbai suka kasu gida biyu waɗanda ba su samu damar halartar yakin badar ba suka ce a fita a bi su can da kuma matasa dattawa kuma da waɗanda suka halarci yakin badar sai suka ce a'a a jira su in sun isa su shigo garin madina sai manzon sama ya ɗauki shawarar kasan farko ya shiga gida ya sako silkensa ya shirin fita yaƙi da takubbansa da makamansa duka gabaki ɗaya to aka je dai yaƙi ya kace ne a inda musulmai a tashin farko suka fara cin nasara a lokacin da suka yi biyayya suka bi ka'ida bayan wasu daga cikinsu sun saba ma ka'ida sai Allah ta'ala kuma ya jarrabu musulmai cikin tashin hankali sai gashi ana kwasan gawawwakin musulmai wanda sai da aka kashe ma musulmai gawawwaki mutane saba'in to shi sayyidina Abu Salama radiyallahu ta'ala anhu yana cikin waɗanda suka halarci wannan yaƙi na Uhudu وكان نازلا بالعالية في بني أمية بن زيد يا قسن شيء نازلا بالعالية يا سوكا أون وجد أكيش مسا العالية أجيبا أهد في بني أمية بن زيد أوجن دا وتقبيلة دا أكيش مسا بنو أمية بن زيد سوكا سوكا فجورح بأحد في أكدي مسا تشيو أهد وأقام شهرا يداوى jurhuhu ko yudawi jurhahu ko yudawa jurhuhu ya zauna bayan an yakin uhudu wata ɗaya ana masa maganin wannan ciwon ko kuma yana jinya ciwonsa kaga Allah bai kaddare rasu a wannan yakin ba amma kuma sanadiyar ciwon da aka ji masa wanda Qur'ani ya faɗa mana an ji masa habbai ciwo in yamsaskum qarhun فقد مس القوم قرهم مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس يزونا وتعطيع وبعد هزيمة أهد تجرأت بعض القبائل على المسلمين bayan yakin Uhudu an yi hazima abin da ake ce ma hazima shine rugujewar yaki yaki ya ruguje ma musulmi ya ruguje ma al'umma shi na ke cewa hazima to ba da hazimati uhudin bayan abin da ya afku na jarabawa ga musulmai ya afku na karyewar yakin su a hudu to tajarra'at ba'd al-qaba'il 'ala al-muslimina sai wasu kabilu daga cikin kabilolin larabawa sai suka yi karfin hali suka ga ma ai za su iya samun lagon musulmai tunda sun ga abin da ya faru da musulmai a Uhudu an yanka an ga jini to shikenan sai suna ganin ma ai kowa ma ya taso zai iya gamawa da musulmai to daga kowace kabila ko mun kankanta ta sai ta zo tana ma musulmai kallon hadarin kaji tana neman taima musulmai rashin kunya wa awwalu man qama didda almuslimina ba'da naqsati uhud qabila farko waɗanda suka tsayu suna gaba da musulmai suna faɗa da su ba'da naqsati uhud bayan abin da ya faru na musulmai na musibar da ta faru ta kashe musulmai a Uhud naqsa kenan musiba hum banu asad ibn khuzaima sune wata kabila da ake ce mata banu asad ibn khuzaima faqad naqalat istikhbarat almadinati anna talhata wa salama ibn khuwaylid qad sara fi qawmihima ومن أطاعهما يدعون بني أسد بن خزيمة إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم domin labarai ko kafafen yada labarai ko bincike na leƙen asiri istikhbarat kenan na Madina sun tabbatar da cewa sun ruwaito anna Talha wa Salama tabnai Khuwaylid da wani da ake ce masa Talha da wani da ake ce masa Salama waɗanda ƴaƴan Khuwaylid ne shi Talha ga nan ma ne sauke muku nan ba yace kana Talha ibn Khuwaylid irtadda an al-Islam ya taba yin ridda thumma aslama wa hasuna islamuhu radiyallahu ta'ala anhu daga baya kuma yazo ya sake musulunta musuluncin sa yayi kyau to lokacin bai musulunta ba ma to shikenan su guda biyun nan da tsalhatu da salamatu ƴaƴan huwailid qad sara fi qaumihima sun tafi cikin al'ummar su wa man ata'ahuma da wanda ya musu biyayya yad'una bani asad ibn khuzaima suna kiran wannan kabilar tasu da ake ce mata banu asad ibn khuzaima ila harbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cewa su zo su yaki annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutanen guda biyu labari ya tabbata a garin Madina an ji irin makircin da suke kullawa da Talha da shi da dan uwansa Salama sun tafi suna gayyatar ƴan uwansu suka kada kuje akan cewa kowa ya zo suka yi gangami cewa a zo a je a yaki Annabi sallallahu alaihi wasallam tun da gashi Quraishawa sun zo sun gwada sun ga jini ya zuba sun yanka sun ga jini to daga su ma a matsayinsu na ƙabila ƙarama to su zo su ma su yanka su ga jinin ko da dai bai kwarara da yawa ba jinin dai ya ɗan zuba to daga suka gayyato jama'arsu to labari ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga malam ya amfani da lafazin istihbarat lafazi ne da ake amfani da shi yanzu a zamanance kusan baya cikin alluqa baya cikin al-istimalul qadim amma a yanzu ana amfani da shi istihbarat misali sai a ce al-istikhbaratun Najeriya SSS kenan eh masu aikin farin kaya masu binciken ciki cikin gida fasara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila ba'ati sariyatin qiwamuha mi'atun wa khamsuna muqatilan min al-muhajirin wal ansar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaggawa ila ba'ati sariyatin ya aika da wata rindina ta yaki wacce shi bai je ba sariya kenan iwamu hami'atun wa khamsuna muqatilan awan yawan su na wannan rundunar ya kai mutane 150 mayaki mutum 150 min almuhajirin wal ansar manzo Allah sama ya zabo muhajirai kuma ya zabo daga cikin ansaru wa amma alaihim aba salama kun ga abu salama ya warke kenan manzo Allah sama ya sanya musu sayyidina abu salama radiyallahu ta'ala anhu ya zama shine jagora komanda na wannan yakin wa aqada lahu liwa'an kuma manzon Allah ta sama ya kulla masa tuta aka bashi tuta wa baghata Abu Salamata bani Asad ibn Khuzaima shikenan sayyiduna Abu Salama radiyallahu ta'ala anhu yema qabilar Banu Asad ibn Khuzaima atke baghata shine faja'a ai daga nan aka samu bagta la yatikum illa bagta eh bagtatan to shine baghata baghata yubaghitu mubaghatatan shine faja'a yufaji'u mufaja'a ka je ka afka ma mutane ba su da sanannen ciki to wa baghata abu salamata bani asad ibn khuzaima sayyiduna abu salama yema wannan kabilar da suke harbin iska suna jin bari su yaki annabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tura musu abu salama abu salama ya je musu atke fi diyarihim a cikin gidajensu qabla an yaqumu bi gharatihim tun kafin su tashi da yakin su fatashattatu fil amri sai suka rarrabu suka yi sabani a game da al'amarin su suka guggudu suka watse wa asaba almuslimuna iblan wa sha'an lahum sahabban manzalisa sama suka samo raquma lafazin ibl baya nufin kwara daya in an ce ba'iyya shine yake nufin kwara daya amma lafazin iblu yana nufin jam'i ismul jam'i ne amma aljinsi wa sha'an lahum da kuma tumakai jam'i ne na sha shine sai a ce sha'ul tumakai in ka ga dama kuma ka ce shiyahun ko ka ce ashiyahun tumakai da yawa duk jam'u taksiri ne nasa fastaquha sahabban annabi sama suka kora waɗannan dabbobin wa'adu ila almadinati kuma suka dawo garin madina salimin lafiyar silau suna masu cin nasara ghanimin kuma sun samu ganima lam yalqau harban ba su samu ba su fuskanci yaƙi ba ba yaƙi waɗannan kafaran suka gudu suka bas sun ji tsoro a ba su ruwan maɗaci su kunkure da na gyambo haka ake cewa ko to wa kanat hadhihi sariyatu sanata arba'in hijriya wannan ya faru ne a shekara ta hudu bayan hijira kaga bayan uhudu ba dadewa domin uhudu a rajihin kauli a rajihin kauli uhudu a shekara ta uku akai liqa'ullah ta'ala yadda sayyidina abu salama radiyallahu ta'ala anhu ya gamu da rasuwarsa ya haɗu da Allah ta'ala lamma ada abu salama radiyallahu ta'ala anhu min hadhihi sariya lokacin da sayyidina abu salama radiyallahu ta'ala anhu ya dawo daga wannan yakin wanda manzar sama ya tura shi a matsayin kwamanda wadda halal madinata kuma ya shiga garin madina in ta kaza jurhuhu sai wannan ciwon nasa ya kwanci sai ciwon shi ya fashe falam yalbat hatta mata bai gushe ba a cikin wannan ciwon har ya rasu walamma alima annabi sallallahu alaihi wasallam bi mautihi ja'ahu lokacin da manzon sama ya ji rasuwarsa sai ya zo تقول أم سلمة غانا أنا أم سلمة ما ترتع ذات من رواية دكنت تشي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة من زن الله سلمة ياشق ودم مجينا أبو سلمة وقد شق بصره الحالي إذا سيابود شق كاغاي in an ce shakka kaman abu ya tsage kenan to idan sa ya kakkafe haka fa aghmadahu sai manzon sama ya rufe masa idanuwan nasa thumma qala sai yace innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basar shi rai idan aka karbe shi yayi sama to sai ido ya bi shi to shi yasa sai ido ya kace shi yasa daga cikin adab na abin nan mutumin da ya rasu abin da ake son a masa tashin farko idan an tabbatar da mutum ya rasu da alamomin mutuwa da malamai suka ambata to idan mutum ya mutu abu na farko da ake son a masa bayan an tabbatar da ya rasu sai a rufe masa idanuwansa a dan samu ruwa haka a da hannu in aka dan shafo ruwa a hannu haka sai a rufe masa idanuwansa ka a bar idanuwan karkace sai su zama suna bada wata ma'ana mara kyau wannan sunna ce to manzala sa sama yayi fa bajjana sun min ahlihi sai wasu daga cikin mutanen gidan iyalan sayyidina Abu Salama sai suka fara ihu fa qala manzo su me ce la tad'u ala anfusikum illa bi khairi kada ku yi makan ku mummunan fata ku yi makan ku addu'a ta alkhairi fa innal mala'ikata yu'minun domin mala'iku nan yanzu suna cewa amin duk abin da kuka faɗi mala'iku suna cewa amin yu'minuna ala ma taquluna suna cewa amin a game da abin da kuke faɗa duk abin da kuka faɗi mala'iku za su ce amin addu'an mala'iku ko karɓaɓɓa ce domin ba su da alhaki ba su da zunubi thumma qala manzon sun ya ce Allahumma ighfir li abi salamata ya Allah ta'ala ka gafarta mu abu salama kaga wannan ai ya hayi warfa darajatahu fil mahdiyyin ya Allah ka ɗaukaka darajarsa cikin shiryayyu waɗanda ka shiryatar da su واخلفه في عقبه في الغابري يا الله مدوكاكين سركي ka bashi mafaku ka ba danginsa makofin makofinsa sune alghabirin waɗanda suka saura waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin ya Allah madaukakin sarki ka gafarta mana kuma ka gafarta masa wafsah lahu fi qabrihi sannan ya Allah madaukakin sarki ka buɗa masa kabarinsa wa nawwir lahu fihi sannan ka haskaka masa kabarinsa wannan tana ɗaya daga cikin addu'o'in da ake ma mamaci ko da a cikin sallah idan za a yi sallar gawa yana ɗaya daga cikin addu'o'in da ake ma mutum Allahumma ighfir lahu warfa darajatahu fil mahdiyina wa khalufhu fi aqlihi fil ghadirina waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi tana ɗaya daga cikin addu'o'in da ake na janaza addu'o'in sallar gawa suna da yawa to an ce lokaci yayi kuma saura wannan fakara mu gama an ummi hadiyun nabi sama inda nuzulil mafa'id tsarin annabi sallallahu alaihi wasallam da sunnarsa a lokacin da musiba ta sauka ya manzo Allah sama yake yi musulmi Allah ya halice shi dan ya gwada shi kullum musulmi cikin musiba yake kullum akwai jarabawa da Allah ta'ala zai ma mutum iyaka wani zubin jaraba wannan ta zama babba wani zubin jaraba wannan ta zama karama wanda Allah ke so shine wanda zai jaraba shi kuma ya bashi ikon cin wannan jarabawa daga cikin alamomin cin jarabawa idan an jarrabu mutum bakin sa ya zama mai tsarki an ummi salamata radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sama yace idza asabat ahadakum musibatun idan ɗayan ku musiba ta same shi falyaqul abu na farko da ake bukatar ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi mu na Allah ne lillahi nan almulku lil milki allamu lil milki allamu huna lamu milkiya lamun ce ta nuna mallaka inna lillahi mu kayan Allah ne wa inna ilaihi raji'un kuma mu za mu koma wajensa اللهم عندك احتسب مصيبتي فاجرني فيها وابدلني خيرا منها اللهم عندك احتسب مصيبتي يا الله وجنك nake fatan wannan musibar ta ta zama lada shine ihtisabi ake man qama ramadana imanan wa ihtisaban اللهم عندك احتسب مصيبتي ya Allah a wajenka nake kai kuka in samu ladan wannan jarabawar da ka mini fa ajurni fiha ya Allah ka bani lada ya Allah wannan musibar da ka dora min ya Allah na dauke ta a matsayin ibada ya Allah ka bani lada wa abdilni khairan minha sannan ka musanja mini abinda na rasa fiye da alkhairi fiye da shi abinda na rasa to ya Allah ka bani makafinsa kuma na alkhairi shikenan falan mahtubira abu salama lokacin da mutuwar abu salama ta zo qultu dalika sai ne wannan addu'a wa aradtu an aqula sai na ce sai ne nufin in ce wa abdilni khairan minha a zuciyata sai ina cewa anya in faɗi wa abdilni khairan minha saboda me fa qultu wa man khairun min abi salama ina cewa yanzu wane ne fa abu salama na yi wannan addu'a in ce wa abdilni khairan minha to man huwa khairun min abi salama a zuciyarta take wannan tunanin falam azal hatta qultuha tace ban gushe ba ina yaƙar shedan har ne wannan addu'a manzon Allah sama ya karantar da addu'a ai matan manzon Allah sama ne kawai ba za su ce wa abdulli khairan minha ba falamman qadat iddatuha lokacin da iddarta ta gama iddatul mutawaffa anha zawjuha ko al-ihdaj ta gama ta kabatta khatabaha abubakar sai sai na abubakar yace yana son ta da aure faraddatu sai ta ce ba ta san shi kaji ka su ba su ba damuwa a zuciyarsu in kuma an ce ba a san ka ba za ka ta gaba da mutanen gidan ba ka san wani idan ya je nemi aure a wani gida aka ce ba za a bashi ba to dai yan gidan sun yi laifi kaga wannan kuskuren tunani ne wa khatabaha umaru sayyidina umar ma kuma ya sake neman ta da aure faraddatu ta ce ishi ma fa ba'asa ilaiha annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon sama ya aika mata fa qalat marhaban bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi rasulihi sai ta ce maraba lale da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan maraba lale da dan sakon annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma fa bata mika wuya ba fa sai da ta ginda sharda uku ta ce ta tsufa ta ce kuma ita mace ce mai yawan kishi ta ce kuma ga ta da 'ya'ya manzon sai mai ce in tsufa ne ni ma tsoho ne can dattijo ya samu dattijuwa sannan maganar kishi kuma zan roƙi Allah ta'ala ya sauƙaƙe miki ya rage miki kaga mace ba za ta zauna ba ta da kishi ba dole akwai kishi kishi yana ɗaya daga cikin mahasin na mace ya danganta da yadda ta mu'amala da shi shi yasa malamai suke cewa al-ghayra lafzun la yuzammu wa la yumdahu ba a yabansa ba a kushe shi kai tsaye sai an ga abin da ya haifar lafazin al-ghayra kishi la yuzammu wa la yumdahu ba a zargin sa ba a kushe shi ba a yabansa sai an ga abin da yayi wa inna ma yumtahu yumdahu aw yuzammu hazma na ta'ibihi abin da ya ayu haifar to shine yake ake yabo ko a kushi sannan kuma manzon sa mai yace ah in ƴaƴa ne kuma ƴaƴana ne Abu Salama akhi min ar-radha'a dai kenan sannan nabi annabi wa auladil mu'minina min anfusihim manzon sa mai yace man mata wa alaihi daynun fa alayya wa maluhu li warathatihi annabi sa sama auladil mu'minina wannabi sama waliyu man la waliya lahu to wannan dai a takaice ƴan uwa shine karshen sira na ta sayyiduna Abu Salama radiyallahu ta'ala anhu bayan abubuwan da aka ambata mana na irin yadda ya nuna jarumtaka a musulunta sannan kuma da jihadi har Allah subhanahu ta'ala ya karɓi rayuwarsa Allah madaukaki ya ƙara yadda da shi da sauran sahabban Annabi sallallahu alaihi gabaki ɗaya mu kuma Allah ya ƙara mana san su ya ba mu ikon koyi da abin da suka aiwatar kuma ya tayar da mu tare da su a tuta ɗaya aljanna